الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna ƙara gode ma Allah subhanahu wata'ala da ya sake dawo da mu wannan sati domin ci gaba da karatu wannan littafi na riyadus salihin kamar yadda muka saba gudanarwa a kowane sati wanda idan ‘yan uwa ba su manta ba yau muna biyar ga watan zulhaji wanda daga wannan karatun namu ina ganin sai kuma bayan sallah to ko babu komai abin da ya kamata mu an karar da ‘yan uwa game da waɗannan kwanuka masu albarka wanda ko babu komai cewa wa'innan kwanuka kwanuka ne wa'inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake alfahari da yin ibada a cikinsu. Don me, da yawa daga cikin malaman tafsiri sun tafi akan cewa Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa walfajar wa layalin ashar yana rantsuwa da lokacin hudowa alfijiri shine zuwan annabi Muhammadu da yace kuma walayalin ashar da dare rayi goma to daren nan guda goma sune wa'annan kwanuka wanda hammunci biyar daga cikin saurafi wanda kamar yadda na faɗa a satin da ya gabata cewa Allah subhanahu wataala ya keɓanci watanni masu alfarma ko إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة قرم Allah ce daga cikinsa akwai guda hudu masu alfarma. To guda hudun nan masu alfarma sai ya zama akwai zulƙada mun cinye shi, ga zulhajji mun yi kwana biyar cikin shi, ga almuharram fi rajab. Wa'annan su ne watanni masu alfarma. To a cikinsu kuma sai cikinsu Allah bai keɓanci wasu kwanuka da wata martaba ba ko wata daraja sai wa'innan kwanukan guda goma. Wanda abinda manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Babu wani aiki wanda ya fi soyuwa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala kamar yin ibada a cikin wa'innan kwanukan guda goma. koyaushe kai ma Allah ibada yana so amma dai lokacin da Allah ya fi son ibada shine kai ibada a cikin wa'annan kwanukan guda goma manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya ce a idan mutum ya yi ibada a cikin wa'annan kwanuka guda goma to abinda zai baka mamaki shine Allah subhanahu wata'ala zai rubuta mashi lada ta ban mamaki dan a wancan hadisin da na fara karanta manzo Allah alaihi salatu wassalam ya ce idan mutum yayi ibada cikin waɗannan kwanukan guda goma to sakamakon da Allah subhanahu wataala zai bashi shine koda misali mutum zai fita ya je aikin hajji tare da manzon Allah ya je umara tare da manzon Allah ya je jihadi tare da manzon Allah to idan kai azumin rana ɗaya ka fi shi lada a gun Allah. Ina fata an kula. Ka zan ko na yanzu kowa bukatar mu yanzu da a ce yau ga wani mutum ya zo na ya ce kun ganni din nan ya ce ni na taɓa yin sallah ɗaya tare da manzon Allah. Allah ya zamu ga girman shi. to kai sallah kai hajji kai umara kai jihadi da annabi to duk ladan da zaka samu idan kai azumi wuni daya a wannan cikin kwanukan nan guda goma to ladan ka yafi na wanda ya ga annabi ya hajji da annabi ya umara da annabi kuma annabi alaihi salatu wasallam ya ce shi yin azumi a cikin wannan kwanukan guda tara kenan ko goma yana daidai da kowane azumi ɗaya yana daidai da azumin shekara guda da ce Allah zai taimake ka kai azumin nan tara to a wajen Allah zai rubuta ma lada bana ka shekara tara tana azumi haka nan annabi alaihi salatu wassalam ya ce idan mutum ya koda nafila raka'a biyu ce a cikin dare to a wajen Allah Allah zai rubuta mai lada ne kaman ya halarci daren lailatul qadr baki wani aka ce khairun min alfi shahr to da haka idan ga zaka dage kai ibada a cikin wannan kwanuka to a wajen Allah subhanahu wataala sakamakonka shine Allah subhanahu wataala zai baka lada kaman kai tsaya a daren lailatul qadr kaga shekara 80 da wani abu kin to yanzu dan Allah a ce ka yi azumin nan tara ka samu ladan azumin shekara tara ka yi nafila kullum ko da raka'a biyu ce sau kwana tara ka samu daren laitul qadar kwana tara shi kuma laitul qadar nan shekara tamanin sau tara Allah akwai abin da yake wannan falala akwai wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa duk mutumin da ya raya daren lailatul a daren ya raya daren ɗaya daga cikin waɗannan darerayin guda goma to a wajen Allah subhanahu wataala ladan shi abun Allah kaman wanda ya aikin hajji amfashe ne a shekara da bana an bari an ce hajji to idan kai kai na bila raka'a biyu a cikin daren nan to kawai kai kwanciyar ka kawai da alazai sun daren ana ina wani alhaji ka ce ni ma gari shi bai ma da tabbas sai ko kana tabbaci ba Allah haka nan wa'annan kwanuka guda goma da ake son a yawaita ibada cikinsu saboda kwalalar da ke ciki da abubuwa na ibada shi yasa ake son kowa ya dage cikin wa'annan kwanuka kada ka yadda ka kwana bacci kada ka yadda ka wuni hira kada ka yadda ka wuni cin abinci idan wannan kwana biyar ɗin baka sani ba sun wuce to ka yi ƙoƙari daga yau ɗin nan ka dafa a ƙarasa kwanukan da kai ɗaya kenan abu na biyu kuma a cikin wa'annan kwanukan akwai ranar arfa wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da ya azumci ranar arfa to matsayin shi a gurin Allah subhanahu wataala Allah zai kankare mai zunubin shekara biyu zunubin bara da ka aikata daga ranar arfa abin da ya koma arfa bara to daga nan kuma duk zunubin da zaka aikata har zuwa karfafa ta an yafe maka da ka gafara ma jiran zunubin ka take kawai ta haɗiye shi haka nan manzo Allah alaihi salatu wassalam ya ce ita ranar arfa din nan da muke gani rana ce wadda shedan bai da ran da yake bakin ciki da tashin hankali kamar wannan rana dan me idan alazai suka je suka taru a filin arfa wajen la'asar haka Allah zai dube su yana ganin su amma zai musu duba na musamman na rahama sai ce mala'iku wancan da suka taru a filin arfa su wane ne mala'iku su ce Allah kafi mu sanin ko su waye yace to me ya kawo su ce Allah kafi mu sani amma sun taho neman gafarar zulfan su sai Allah ya ce ba abin da ya kawo su sai neman gafara yace ba ni ba abin da ya kawo sai neman gafara sai malaka jibril ya ce to ya ubangiji amma fa tunda ya san abin da Allah zai shi Allah akwai hawani ka san yayi kisan kai wani ka san yayi zina wani ka san yayi ha'inci a dinga lissafa mu alhazai masu laifi sai Allah ya ce wai me suka zo nema ce gafara ce to mala'iku ku zama shaida duk wanda ke filin arfa na gafarta mashi shikenan lokacin da alhazai za su baro filin arfa kowa zai zama da ka mutu a lokacin kawai aljanna za ka wuce to in kuma safiya ta yi an ce wannan ne shi ɗan zai fasa wata irin wani ihu in yi wannan ihun ya taho daga filin arfa ya dangane yammacin duniya ‘yan uwan shi iblisai su taru ranka ya iya aka yi kake kuka ai kunji kunji kunji tashi hankalin da ya same shi su to ai ai iya na arfa kenan ko ka kwantar da hankalinka ai dubban su na can kasashen su ba su zo ba za mu je mu ci gaba da aiki to shi yasa shi ko manzo Allah saboda neman afuwa a gare mu alayhi salatu wassalam sai ce to mu kuma in sun je can sun nemi gafaran mu ma a kasashen mu to mu zo mu filin arba mu ce Allah irin gafarar da kai jiya muna to idan aka zo aka tare filin idi sai Allah ya ce wancan mutanen ina ne ya ubangiji mutanen Kuntuwa ne mutanen Zaria ne mutanen Kaduna ne mutanen America ne na Ingila ne ce to su kuma ya ubangiji sun ji ka gafarta ma wakilan su je shine su ma suka fito gafar neman gafara Allah ya ce to su ma na hada da su din na gafarta daka duk wanda ya je filin idi Allah ya gafarta ta sai mala'ika ya jibril ya ce to ya ubangiji sun baro matansu a gida da ƴaƴansu da marasa lafiya da tsofaffi da masu rauni da wanda uzuri ya hana zuwa yace su ma din na gafarta to da haka sai zama ranar idi kawai duk wanda ka gani in dai musulmi ne to magafuran lahu ne bai da matsala da haka kun ga ƴan uwa wayannan kwanuka da suka rage mana mu yi kokarin ibada a cikin su ba mu da tabbacin za a yi na baɗi da mu wayannan ma daga goben ba mu da tabbas amma dai muna fatan tunda mun so mu jin kanshi a daga mana kafa dai mu karasa su ji Allah kai mana haka haka nan duk in an gama wannan wajibi ne ɗan uwa su yi ƙoƙari a raya daren sallah da ibada. Manzo Allah alaihi salam ya ce duk mutumin da ya raya daren sallah da ibada to zuciyar shi ba za ta mutu ba ranar tashin alkiyama. Duk abin da za a yi ta dama da makiyama kai kana nan natse duk abin da za a yi a gama ba ka da matsala. Kawai sai dai a ce to ai ka raya daren idi zo ka tafi aljanna. Haka nan kuma safiyar nan ta idi ‘yan uwa a yi ƙoƙari a raya ta, wannan zai zama kawai irin karatun bara ne maimai. A raya safiyan nan tun daga sallar asubahi, kalzumci, tasbihi a bakin ka istighfari hailala har lokacin fitarka masallaci. To da kuma ka je ka bi ta masallaci, to ba zama za ka yi ba. Tun daga gida daman kana sanya kayanka in Allah azabta ka da sababbin kaya ka sa in kuma wanke wanda ka wanke ne ka sa masu kyau to tun daga ɗakin ka sai ka ma kaffara Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd ba hira kai tai kai tai kai tai har sai ka je masallaci in ka je idin ma kaka yanke ka zauna mai fassara hudu ba na fassara hudu ba ko mai wa'azi na wa'azi kai kuma kana kai ba za ka bari ba sai liman ya zo sai liman ya zo a yanki a yi sallah kuma an so duk inda ka ji a kuɗi ba liman ya ce Allahu akbar kai ma a zuciyarka ka ce Allahu akbar nan manzo Allah na ce mana zayyinu a ayadukum bi takbir ku kawatar da idojin ku da kabbar bari haka nan kuma to idan zaka tafi idin nan Allah ya aza mala'iku kwana kwana duk kwanar da ka je mala'iku na za a ce wane wane ya wuce wane wane ya wuce to idan suka gama list din na masu zuwa zuwa da liman ya tada sallah to kuma da an ce assalamu alaikum kowa zai koma gurin shi in ka biyo ta nan sai su duba sai a ayya bi ta nan tazo ba za a maimaita suna ba sai ka bi ta wata kwana sai a ce ya dawo ta nan da haka gagafarar zuwa gagafarar dawo gagafarar arfa gagafarar idi gagafarar tafiya idi kuma in ka dawo gida in Allah subhanahu wataala ya azurta ka da ragon layya to idan ka zo ka yanka wannan ragon layya annabi alaihi salatu wassalam ya ce Allah subhanahu wataala zai baka lada adadin gashin ragon Allah zai kai dubu ɗaya to adadin gashin ragon Allah zai baka lada adadin fitsarin da ragon ya tun da aka haife shi har yau Allah zai baka lada adadin bayan gidan shi tun da aka haife har yau Allah zai baka lada kai wannan mutum ko ba shi ya ce rai to kuma in baka da shi dan uwa kwantar da hankalinka ma'aikin Allah yayi maka layya manzo Allah alaihi salam lokacin da yayi layya sai su raguna guda biyu ya zo da ya kwantar da ɗaya yanka ya ce Allah wannan na yanka shi da ni da iyalaina da ya kwantar da ɗayan ya yanka ya ce Allah wannan na yanka ba duk wanda bai samu layya ba a cikin al'umma ta daga yau ila yawmul qiyamati ne mashi layya wallahi ni da yawa ina ta ce wallahi ba dan dai al'ada ba wallahi ni ba zan layya ba ai wacce da manzon Allah ta ishe ni wallahi dan dai kawai ta gudana ne dai amma wallahi ni da ba zan yi layya ba ko da layyan manzon Allah ta ishe kuma abinda annabi alaihi salamu ya ce mana idan muka idan kai layya ba ana cewa hawan sarati ba to adadin ragunan da ka yanka na layya su Allah zai canme su zama ragu daya kan shi zaka hau ka ketare sarati sai ma an ji aljanna ana hira ta wai saratin nan wai ina aka wuto shi ne ka wuce kan ragon layyanka kun ga ‘yan uwa wannan ranaku suna da matukan mahimmanci. Hakanan kuma bayan an gama kuma a kula da takbiratin nan da ake faɗa. Bayan sallah azhar ana gama sallah in kai kaɗai ne kai kai kaɗai in masallaci ne a haɗu a yi jam'i. Yau a saba da da an ci assalamu alaikum liman ko ladan ko wani kawai ya kama faɗi ana ansa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ya isa. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أي أي ko a maimaita ɗaya biyu uku to shi wannan saboda muhimmancin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan falle ya ce to duk wanda ya samu yayi wannan kabbarbara a salloli guda goma sha biyar manzo Allah bai magana ba kawai sai ya mai haka dan Allah yanzu kawai kai mafarki alayhi salamu ya maka haka da ka yan uwa a gurguje mu yi kokari mu mai da hankali ya zama cewa wannan ranaku mun raya su da ibada mu rage bacci mu rage lalaci mu dage mu yi ibada akwai kamar yadda Shu'abul Qadir al-Jili Allah ya kara mashi yadda ya kawo a cikin littafin shi ya kawo wani hadisi na Abdullahi dan Abbas Abdullahi dan Abbas yake cewa akwai wata nafila wadda mutum ya kokarta yi wannan nafila a cikin dare koda su ɗaya yace Abdullahi dan Abbas yace idan mutum yayi wannan nafila a cikin dare to a wannan daren Allah zai rubuta musu ladan aikin hajji da ladan ziyarar manzon Allah a kowane dare shine mutum ya faɗi mutum ya karanta bayan Fatiha ita dai nafilar kanta raka'a hudu bayan Fatiha ya karanta falaki da nasi kafa ɗaiɗai ya karanta kulwan lawu kafa uku ya karanta ayatul kursi to amma saboda shi karatu haka ne a siyakin yazo a hadisi amma shi saboda karatu alqur'ani ana so a dauko daga sama ne to sai ka fara yin ayatul kursi sai kai kul wallahu uku sai kai falaki da nas kowace raka'a in kai wannan ka sallani to shine manzo Allah ce idan kai wannan inji Abdullahi dan Abbas Allah zai baka lada kaman kai haji a cikin daren kaman ka ziyarci manzo Allah a cikin daren da Allah ma adaraka daga yau kai ta yi hayar zuwa ranar ka ziyarci manzo Allah sau biyar kai hajji sau biyar wa zai samu wannan haka nan a daren arfa Abdullahi bin Mas'ud yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wata falala ga wata sallah manzo Allah alaihi wasallam yace idan mutum yayi sallar nafila raka'a hudu a ranar arfa tsakanin azhar da al'asr nafila raka'a hudu kowace raka'a bayan Fatiha kul wallahu 50 an fahimta bayan Fatiha kul wallahu 50 kaga zakai kul wallahu 200 barma amma dalla dalla in ga karanta kul wallahu kafa uku ladami Allah zai baka sauka alqur'ani to sai kai kul wallahu 200 sauka nawa kenan ɗaya kenan abu na biyu kuma kayi ta ranar arfa abu na uku kuma manzon Allah ya ce ayi to da haka dan uwa ayi kokari ayi wa'annan nafilfili ya zama cewa wannan tun daga yau an fara ta bayan fatiha kowace raka ayatul kursi daya kul huwallahu uku falaki da nasu ɗaya ɗaya yau a ranka yi wannan akwai da wani dogon tasbihi da cewa bukatar wajiyali na ga ya kawo shi amma dai yana da tsawo wannan kawai kai wannan da in kai wannan ɗin duwancan tasbihin Allah zai amsa bayan wannan a kalli irin zikirori wanda manzo Allah ya gaya mana kwalalansu manzo Allah ya faɗi cewa duk mutumin da yake subhanallahi bihamdi subhanallahi alazim so ɗari manzo Allah ce za a goge zunuban shi ko da zunuban shi sun kai yawan kumfatte to kaga wannan ya kamata kullum a cikin wannan kwanukan a ce kullum kayi wannan irin su la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamd bi yadihi alkhayru wa ala kulli shay'in qadir wannan manzo Allah ce idan mutum ya so 100 a wuni to ba wanda zai fi shi lada sai dai wanda ya kamanta to da ka da yan uwa wayannan kwanaki namu kwanaki ne masu matukan muhimmanci kwarai wanda ya kamata kowa ya zazzage damtse ya mai da hankali ya tsaya ya yi ibada a cikin waɗannan kwanuka da ko fata Allah subhanahu wata'ala ya mana muwafaka kuma dan taɓa karatu ne ko eh to hadisi biyu ne to shi ke to wannan kenan ban sani in an zo ayi tambayoyi kan abubuwan da na faɗa to alhamdulillah wa hadisi na nawa ne wa an anna Umar bin Khattab to alhamdulillah to alhamdulillah yan uwa in ba amanta ba dai har yanzu muna a cikin babi na 68 babin da Imam an-Nawawi ya mashi take da babul wara wa tarki shubahat ko mun kwana kan hadisi na 592 hadisin Aisha Allah ya tsara mata yadda wacce take fadin kaffa kaffan sayyidina Abubakar wanda aka ya mai cewa ga kudin boka ya ci bai sani ba amma yayi amai ai amtina hadisin ko to hadisin da ke gabanmu wa anna fi'in anna umar bin al-khattab radiyallahu anhu kana farada lil muhajirin al-awwalin 4000 wa farada li ibnihi 3500 faqila lahu huwa min al-muhajirin فلم تنقصه فقال إنما هاجر به أبوه يقول ليس هو كمن هاجر بنفسه رواه البخاري ai yanzu dai an so daga nafiya almajirin abdullahi dan umar shi kuma yace ya an so kai tsaye daga abdullahi dan umar din shi abdullahi dan umar ke gaya mashi cewa anna umar bin khattab baban shi adalin sarkin nan umar dan haddabin Allah ya kara mashi kusanci wanda manzo Allah ya ce shi sai na umar shi da fitila aljanna in dai kaga haske aljannatu umari Allah ya girmama shi da abubuwa daban-daban kuma abinda zai baka mamaki da sai na Umar in ana saban Allah da ya zo guri za ga kowa ya shiga taitaye shi kai yana daga karamar da aka yi mai inda yake zaune shi dan ma bai zama ba da Umar ya zo to zaka nemi shi dan karata to shine yake cewa hakika sayyidina Umar dan Hattabi Allah ya kara mashi yadda kana farada lil muhajirin al awwalin 4000 ya kasance ya yanka ma al muhajirun sahabbai wanda suka yi hijira daga makka zuwa madina ya yanka musu albashi duk wata saboda su sun yi hijira daga makka zuwa madina ba fa aikin gwamnati suke ba a girman su kawai manyan mutane ne a addini sun yi hijira daga makka zuwa madina to duk wata sai na umar yana ba kowanne daga cikinsu raba ta'ala yana ba shi dinari dubu hudu kowa za a kira shi a ce to kai babban mutum ne ka yi hijira daga makka zuwa madina da aka ga wannan ka yi ce ba ne kowaye ba to da Allah mu fa yanzu in ka haddace qur'ani dubu wayannan mutanen za su rinka baka naira dubu shi yasa kake ganin addinin musulunci ana neman abubuwa su saitu sun ki saituwa saboda me saboda wanda ya kamata a ba su ciyaron ba a ba shi ba kamar yanzu ne kawai a loda yanda ake yanzu mulki yanzu kamar kawai a zo ana ana a loda ku a dab ko sai kawai direba ya ce ciki na ke ce kai da yadda kashi za su labe ya ce zo ka tuka mota kawai yawa fasinjan mota ya kai ka shiga to yanzu su ciyarin na hannun fasinjan da bai ma taba hawan gaban mota ba amma shi aka ba su ciyarin ya kake tunani to shi yasa kake ganin shi anan addini ya zama wani abu daban malamai ba su da mutunci karatun addini bai da kima masu riko da addini ba su da girma amma lokacin sahabbai jiyan da ake ma almuhajirun wanda suka yi hijira kowa za a bashi a ba albashi alawun za a ce mai ko za a bashi alawun ne dirhami dubu hudu kowa wanda kuma haka aka tafi banda irin wannan sai na Umar saboda adalci shi Allah ya kara mashi yadda daidai ta na zo su kwanuka guda tara su kuma wannan kwanukan na matan manzon Allah idan duk abin da aka kawo za a ba al'umman musulmi sai ya zuba a cikin kwanuka guda takwas ya ce a aika ma wancan duk in aka gama aika masu sai ya zama ishi hausa ita ce ta ƙarshe kuma wanda za a ba ta bai kai nasu ba saboda adalci wata rana adalcin shi ya zo yana ba da kyauta sai ya ɗauko dirhami ɗari hudu sai ba sayidina hassan ya ɗauko dirhami ɗari hudu ya ba sayidina hussein sai kawo dirhami ɗari biyu da hamsin sai ba abdullahi ɗan umar sai abdullahi ɗan umar ya ɗan nuna dai bai so ba ka sai ce kai kai baka gana ka bane ya ce ai ba a cika min ba a cika maka ba iya ce to me kake nufi ya ce to ai Hassan abokina ne tare tare aka haife mu tare muka taso da shi sai ce to kawo kudin tukun maka bayani sai ce ka san kowa ya kakanka yace ba kakanka bane haddabun na wanda bai kalmar shahada ba yace ka san shi waye kakan shi sayyidina rasulullahi ne ba ka san kowa ya babanka ba Umar dan haddabi bane wanda daga baya zo ya musulunta baka san baban shi Ali dan Abi Talib bane wanda dimidimi ya musulunta baka san inna shi Fatimatu wace bintu Rasulullah kai ko baka san kowa ce shi innaka ba sai ya kwashe kudin ya zuba cikin na jama'a ka kara mun haka ko ko ba ba shi sai dai irin su sai na san dan abokan shi suka yi mai karo karo da aka yi mai karo karo kuma sai ya samu dirhami 8000 wannan shine adalci masu kima da mutunci a mutunta su a kima su kimanta su amma yanzu an an ba an ba yan yan ba ni na iya su tiyari shi za kullu za ka yi ta jinka cikin kwazazzabo zaka gaf zaka gaf ga kanan kamar zaka ni hile ga sanyi da mun ba sai za a yi agama Allah ya kiyaye mu yau to da haka sai zama sai na Umar Allah ya kara mashi yadda idan ya zo sai ya ba almuhajiruna dirhami dubu hudu amma ɗan shi Abdullahi bin Umar sai ya bashi salasata alafi sai ya bashi dirhami dubu uku wa musu mi'atin da ɗari biyar sai ya rage ɗari biyar wakila lahu sai aka ce mashi ko min al-muhajirin to ai Abdullahi dan Umar yana cikin wanda suka yi hijira falima na qastahu bai za ka rage mashi ya kamata ka cika mai kuɗin shi fa qala sai ce inna mahajira bihi abuhu baban shi ne ya taho da shi ba shi ya zo ba baban shi ya dauko shi ya taho da shi ya kula yana cewa laisa huwa kaman hajara bi nafsi bai daidai kaman wanda ya hijira da kanshi amma hu baban shi ne shugaban kasa amma an zo ka so an rage mashi idan Allah mu mu ya mu mu mu mu mutanen ƴaƴan shugabannin kasa haka ake musu in ba kai za'a ba zai ka ga dan ciyaman wanda yake goye yana shan maman uwar shi yana da kofa a local government amma ga wani mai digiri ya kasa samun aiki sai shekarun baya ba ai wannan irin wannan ba anan gar aka zo ana binciken kofofi aka gani dan ciyaman a goye a bayan ko shi yana da kofa ana bashi albashi ko ba ai wannan ba haba ya za a yi mazauna lafiya sai na Umar Allah ya tsara mishi yadda wata rana sai wata tafiya ta kama Abdullahi bin Umar da Ubaidillah bin Umar sai suka tafi wata ƙasa sai suka je suka hidima su suka gama za su dawo sai suka biya wajen gwamna ya ji daɗi ya karrama su sai ya ce masu to abinda za a yi daman ga wasu kuɗi na waɗanda nake son aika ma amirul mu'minin da su amma tun daga ku kun zo bari in ba ku kuɗin nan ku kai mashi har za su ya ce to abinda za a yi na san halin shi in kuka je ba zai ba ku komai ba ku je kasuwa ku sai kayan da ake bukata a Madina in kun je ku sai da ku ba shi kuɗin kun ga wannan ƴan riba za ku amfana da ita suka je suka sai kaya suka yi komai suka sai ana zuwa sai aka yi ake cewa shuka kan idan makwafa suna zuwa da kaya sai gaba sai na umar na kuka samu wannan kaya ta ce ai kaji kaji kaji ce to a nemo ƴan kasuwa a sai kaya aka yi cinikin kaya aka saida sai ce to ku ƴaƴan amirul mu'minina ko an samu kuɗin musulmi an ba ku kuyi kasuwanci da su ko ya ce to waɗannan hatta riba duk musulmin duniya yana da haƙƙi cikin ta ya ka ko kwabo ba zan ba ku ba da uwar kuɗin da riba duk aka yi baitul mali aka juya sai da aka tattara sahabbai aka yi ta ba shi baki tukunne shi to na yadda to yanzu abin da za a yi a kaddara idan daga ƙasan nan zuwa nan ka ɗauki mutum ƙwadagon ka ɗoro raƙumanka kaya ka ce ya koro maka nawa za ka biya shi aka ce kaza za a biya sai ce to ga kuɗin ladan aikin sauran kuɗi a kai bai filmani Allah ga wani gwamnan wata jiha ya isa ɗan shugaban ƙasa ya zo jiha har mai aikai da kuɗi ba sai dai a kamfatan mai ba kawai a miƙa mashi ya za a yi mazauna lafiya kajin ana lissafa masu zaman banza wanda ke da kuɗi sai ka ana ɗauko ƴaƴan wanda ba su da aiki ba su da komai ƴaƴan ka cewa suna suna cikin masu kuɗin ƙasa ko masu kuɗin Afirka amma ko ofis ba su da shi ta za mu zauna lafiya to da haka wannan adalci shi ya kawo sunan Sayyidina Umar har yanzu ai bayan shi an yi halifofin da yawa wasu kana jin sunansu yanzu da ka taɓa wannan kulafa a rashidin nan ka kulla masallacin nan ka ce kowa ya faɗi guda goma zai ce gida to wasu cikin na baya bayan nan su mafa irin na yanzu ne fa wannan na baya bayan wasu irin wa'innan ne su ma akwai wani akwai wani galibar da aka yi kawai wata mata ya gani za ta wuce aka ce matar waye wannan ya ce ka za sai ce a kira mijin aka kira shi sai ce na yanka wa matarka sadaki dinari dubu ɗari biyar za ka ga sadaki ka kawo mai ita gida ba aure ba komai shi kenan kawai ta zama matar shi to da aka adalci da tausaya ma na ƙasa da jin tausayin na ƙasa da kallon shi shi ke sa suna ya ɗora amma duk wanda ya zalunci ko ya abin da yake so a mulkin shi to ai da ya mutu yanda ka san kawai huda balo da ka samu balo ka tsira mai allura sai linki sai ka ji shiru in ma bai sa'a ba kayan da ya kamfata ya zo ya ta sai da ma dillalai suna sai da mutane excellency nawa ka gani diya sai da kayan daga shi sai fankame mai gida ba kowa ciki nawa ka gani ba adalci to amma irin wannan adalcin na sahabbai shine abin da ya kai ga inda ya kai kai ko kasar nan wai me yasa sunan wasu ƴan boko ma me yasa sunan wasu ƴan boko ya dore me yasa yau sunan sando ne kibacewa ne me yasa sunan tafawa balewa kibacewa sallah suka yi sauran ko azumi sun kamanta abin da ya kamata su kuma har yau duk wanda zai gini sai ya ce wai ai kwaikwayon sa an rasa wanda zai wuce su Allah ya gyara mana adalci shike tafiyar da al'umma Allah ya gyara mana Rawal Bukhari Imam al-Bukhari ya rawaito shi wa an hadiyata bin Urwa as-Sa'di as-Sahabi radiyallahu anhu qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama la yablughu al-'abdu an yakuna min al-muttaqina hatta yada'a ma la ba'asa bihi hazaran lima bihi ba'asun an so daga atiya dan kwarwa as-sa'di as-sahabi Allah ya kara mashi yadda kala yace ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama yace la yablughu al-'abdu an yakuna min al-muttaqin bawa bai kaiwa matsayin da za a ce mashi yana daga cikin muttaqin masu tsoron Allah hatta ya da amala ba asabi har sai ya ba abin da za a ce la ba asa babu laifi misali la ba as kamar yanzu misali kawai kana zaune baka san wani mutum ba zai zo shi amala ya gaji ya dauko kuɗi ya baka dan Allah in ka ci akwai laifi to ba za ka zama cikin masu imani ba har sai zuciyarka ta ranka tunanin to wannan kuɗin da ya ba na halal ne ko na haram ne to tunda dai ban gamsu da kuɗin nan ba baran aji baran aji su ko in ba wani to lokacin ne za ka zama cikin muttaqin an fahimci misalin ko duk abin da za ka aikata ba wai a ce a yi laba aka ba laifi a je a aikata ba a to ba rani ne ya kawo rani laba aka a ai kawai abin da yake salin alin shi zaka aika to lokacin za a rubuta ka cikin almuttaqin masu tsoron Allah zaka kun ga hawan kujerar muttaqin abu ne mai matukar wahala haka 'yan uwa ayi kokari a ranka tsantseni a cikin abubuwa duk abin da zaka ya zama cewa ka ga ya matsayin abin ne ba komai yazo ka zuba aljihunka ba komai yazo ka zuba mu cikin ka to zaka yi nadama lokacin da baka da abin da zaka biya Daka ‘yan uwa a yi ƙoƙari mu zama masu tsantseni a cikin abubuwa, Allah subhanahu wa ta'ala ya gyara mana. Rawa Tirmidhi Imam Tirmidhi ya rawaita hadisin, wa qala hadisin hasan kuma ya ce wannan hadisin ingantacce ne kuma mai kyau ne. Ina ganin alhamdulillah tunda mun zo kan kan gaba kan babi, ina ganin sai mu kwana anan sai kuma in Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu bayan sallah, an ji an yi sallah an dawo, insha Allah sai mu shiga. Ina ganin insha Allah sai mu tsallake lahadi ta gaba ko? don watakila lokacin alhazawan ai su gama cin ragon ba ko uku dai yau da ina ganin sai ya zama sai Allah ya kai mu lahadi ta sama insha Allah za mu dawo mu ci gaba da karatu da fata abubuwan nan ka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan su mun kai kuskure kuma Allah ya gafarta mana Allah ya ba mu albarka alqur'ani Allah ya sanya alqur'ani ya cice mu hasbuna Allah wa ni'mal wakeel tabi'u da mutum Allah ya ƙara zaunar da kasan mu lafiya kuma yan uwa dai mu ƙara addu'a kun ga abubuwan nan kullum muna da sakaci idan mun kula duk lokacin da muka yunkura da addu'a sai kaga Allah ya sauke abubuwan amma da an dan yi sulohe kaga musibin sun dawo abinda da kake ji a ce ai can wajen sabuwa aiki can wajen fakkar aiki ko sai ga shi a unguwan mata baka tunanin zai zo unguwan maza shi ne mana in kana jin daga ya can ai can ƙauyen ake ɗauka sai ka ji gashi an zo an ɗau mutum gaban mutane bayan da to amma matsalar abin shine mu muna da raunin addu'a ita addu'a manzo Allah na cewa ta'arraf ila Allah fi raha'i arabka fi shiddati lokacin da kake ganin ba matsala lokacin za ka yi addu'a to in matsalar ta zo sai Allah ya magance ta da mu daina sakaci da hasbunallahu da muke ta zama laziman sai mun ji cewa matsaloli sun zama labari tukunna haka yan uwa ƙara zabura ƙara yawaita addu'o'i Allah subhanahu wata'ala ya gyara mana ya ƙara zaunar da mu lafiya alfarin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ko mu ta addu'a mu ta addu'a ɗimuwan masu kulla makaranta Allah ya wasakar da su idan ɗimuwa ce ɗimuwan masu kulla makarantar addini to Allah ya wasakar da su mu ta masa addu'a sun shiga ɗimuwa Allah ya wasakar da su an kulla makaranta an ba filin kwallo an kulla makaranta an ban sulma ko ai kaga dimuwa ce wani musulmi ye wannan kuma wai har ma wai har ma a zo za a tada iqama a tada iqama ya ce sallallahu alaihi wasallam ina a ina da aka yan uwa mai ta masa addu'a wa'annan shugabannin sun shiga dimuwa kan islamiyu da makarantun allo to Allah ka wasakar da su su gane sun shiga magagin da zai halakar da su Allah ya dawo da su dan alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam mu ƙara roƙon su sai ta musu addu'a kaza idan mutum ya samu matsala me zaka iya mai addu'a to sun samu matsala Allah subhanahu wataala ya warakar da su ya ganar da su cewa kullum makarantun addini matsala ne Allah ya ganar da su dan alfarma annabi hasbunallahu wa ni'mal wakil hudu da hamsin kwamitin marayu a tashi a zagaya kuma yadda aka saba zagaya akwai tambaya wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am to wace suke ita ce raka'a hudu dukansu kowace raka'a hudu hudu ce insha Allah ta'ala wa alaikum salam na'am eh yana eh abin da ke aukuwa game da cewa idan mutum yana fatan yelaye idan watan zulhajji ya kama ya kame daga yin aski da yanke kumba har sai yayi layya abin da ke aukuwa naji a bakin malamai gaskiya ban taba ganin shi a rubuce ba an ce manzo Allah ya ce yanda Allah zai ba mutum adadin gashin nan na dabba din nan to haka nan Allah zai hada da adadin gashin jikin shi da adadin kumbar shi saboda shi ma a ragon da zaka yanka za a baka hadda adadin kofatan shi kaman kumbar shi kenan da adadin gashin to kai ma kaman gashin ka kenan ana son falalar ta ƙara yawa in kun kula da yake shedan mugun shedani ne yana wata lalata in ka kula sai wa shegaran sallah sai kaga mutun yazo ya kama ragon shi yayi mai wanka ya sa abin sharce wannan ya sharce shi to wannan gashin da ka sharce ban da shi wai shedan da kaka zamuna da shi yayi mai wanka ai mai kyau ai mai yawa kai to ba shi buɗe buɗin shi in kai mai wankan fatar rataya ta za ka yi yawo da ita to wannan shi na eh har mata su ma yau su ki yin kitso kuma su ki yanke kumba insha Allah خلاص Allah ya sa mu gama lafiya amin wa alaikum salam na'am عليه الصلاة والسلام نعم kafi inda annabi ya kashe ba za shi wuta ba so ina za shi an ji tambaya ko shi to ai shine to ina za shi mu dai mun san in mutun ya mutu kafir dan ina ne to balle kuma ya kuskure annabi ya kashe shi akan kafirci ina ga wata ila irin mutanen mu ne ko irin mutanen mu ne bayanin maulidi yake ko yawa bayanin maulidi yake to kula aka takuci kun san mutane shi da yawa mutun na iya yin wani abu na soyayya amma sai kuma abin ya zama kaman ba soyayya ba wai abin da yake so nan ya nuna maka ai an ce ma annabi ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin to tunda annabi ya sare shi ma ya samu rahama wataƙila haka yake so ya fito da shi ko to da haka gaskiya ba haka ba ai wanda annabi ya kashe kan kafirci ai su ne ma yan gaba dai gaba dan ai kafircin ba saba mu annabi bane wanda ya saba mu annabi wannan shine kawai Allah ya yi wa alaikum salam na eh eh idan mutum Allah ya bashi damar lai sai ga mahaifiyar shi yana iya ba ta tayi yayi to amma da abin da ya kamata yi da ya ce ita mahaifiyar ta yi ita kadai ya haɗa da shi da mahaifiya a cikin layyar dan shari'a ta yadda ka sai ragon kai kadai ba kudin kowa amma ka ce na sa babana na sa innata na sa ƴaƴana na sa matana biya halitta an fahimta daga shi kada iya ce mata to na ga yananki amma in an zo za ka yanka sai ka yanka da niyyar to dan dai kar ta fahimci ita ba ta layya ba wataƙila ba ta gane karatun ba ko to Allah ragon nan dai na ba nata da mahaifina da duka tattara a ciki sai Allah ya amshi niyya haka ya kamata insha Allah Allah ya mana wa alaikum salam amin eh eh ranar arfa za a yi ta tsakanin azhar da al'asar eh ranar juma'a kenan ko to bayan sallar juma'a to gashi ko ba a nafila a ranar alhamis ranar alhamis ai arfa ce juma'a ko ai idin idin ne juma'a yau to kuma nan ma akwai sabuwar fatawa na nan na yawo to ba a ba a in mutum ya idi ba zai juma'a ba kyale wannan karatun kyale shi yau in ka je idin ka juma'a ta zo ka koma yauwa hadisin da ake kawowa manzon Allah ne ya rangwame game da mutanen ƙauye da aka zo aka yi idi saboda sun taho daga ƙauyuka daga nesa ko ba inda ake juma'a sai madina shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to su an masa rangwame sun sun je gida su yi azhar sai ce musu amma fa wa inna mujamma'un mu zamu juma'a dan Allah ko a hankalce da ka shiga cikin rangwame da kai juma'a irin ta annabi wanne yake ɗaya kenan kuma abu na biyu yanzu ba ka da wani ƙauyen da za a ce mutum ya taho juma'a ai ya taho an yi sallar idi da shi ya koma gida wahala ta sa bai iya dawowa ya samu juma'a inda yake juma'a ana samu yanda masallatan juma'an nan ga sanin sun koma kamar na salawat da samsu da haka kawai wannan a kyale ba kawai masu in sun ce to mun ji eh kawai hadisi ne ka bar sa anan amma kai kai abinka kawai ka samu wuta Allah ya gyara mu alhamdulillah kala fatiha da salatul fatiha Allah ya sa mu gama lafiya kuma an yi ma yan makaranta ne ta haifi wannan satin rubutu da yawa ko akwai malam kabiru ishaqa shi yaushe ne aka haihu ranar alhamis ranar arfa kenan suna ko yawa akwai malam mas'ud shi ma an haihu ranar ran juma'a ranar sallah kenan sai ra'ayi kenan idan ka yi azo ko ya azo ya azo suna a sai kuma idi ko akwai ko malam zaharaddin tela shi kuma yaushe ne ranar asabar shi kuma ko lalle ana ta haihuwar yau ga yadi da yawa ko dai duk da sauran wanda aka haifa baki ɗaya Allah ya masa albarka Allah ya masa albarka na to din na kan hanya to din na kan hanyar tun daga A har Z da masu shirin ko da masu shirin auren ma da wanda suka yi auren da masu cikin da wanda ba su da shi da wanda suka haihu da wanda suka girman da mu da muka fara daga duk Allah ya mana albarka duk Allah ya sa mu gama lafiya Allah ya sa mu idi lafiya mu dawo lafiya kuma iyaye su yi kokari su kula da ƴaƴansu a idin nan dan idin nan za a ga shegantaku sun wuce na da saboda yara sun samu sakewa ba makaranta za a ga shegantaku da yawa gunya zaka iyaye su sa ido ga ƴaƴansu hatta wajen yawon sallah iyaye su sa ido saboda ɗanka yayi wajen wata uku kenan ba a karatun addini bai jin wa'azi zuciya ba a karatun qur'ani idan aka ce wa ranar miƙe kawashiya kake tunani da aka iyaye ku sa'idu اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب القبر اللهم اجعلنا في عبادك الصالحين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم فرج عنا جميع ما حرمنا به امر ديننا وديننا اللهم زدنا بفضلك الواسع اللهم زدنا بفضلك الواسع اللهم زدنا بفضلك الواسع سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين